أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu wannan babi ne wai kala a game da ma'anar faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala tuna wakacin da annabi musa ya ce da mutanensa hakika allah subhanahu wa ta'ala yana umartar ku cewa ku yanka saniya ƙalu a tattai zunahu zu'a yanzu suka ce da annabi musa yanzu ka mai da mu izgili kawai ka ce mu yanka saniya don mun ce muna son musawwaye kisan kai a ce kuma a yanka saniya ƙala annabi musa ya ce a billahi na kuna min jahili ina neman allah ya kare ni daga zamo daga cikin mutanen da suke magana wadda ba ta da kai ba ta da gindi su ne shine jahilci to al'ayata kan da ayar har ƙarshe ala abul aliyati abul aliya ya ce awanu farkon kissa a sai a ƙarshe shine wa in qataltum nafsan fadara'atun fiha wani dalili yasa ba a kawo ta aka fara kawo farkon ba amma me yasa saboda ana so a nuna irin taurin kan banu isra'ila wanda ya je wajen wanda yake masani na'am cewa yana so a bayyana masa kaza idan aka ce masa ga yanda zai me ya nasa na cewa a'a ai ba haka ya dace ai ba kaga ai gaba ɗaya ya nuna rashin ladabi ehin shi yasa wato shi yasa abin da yasa aka gabatar da tsakiyar kissar ba farkonta ba sai daga baya aka kawo farkon nata saboda a nuna irin laifukan su banu isra'ila da kuma tsara wato kwankwasarsu a kan wannan irin laifuka nasu da irin ayoyi masu girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu shi yasa farkon kisan dai shine wa iska tattum nasar fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun na'am tuna yadda kuka kashe ran sai kuka zo kuna tuhumtar junanku wannan ya ce shi ya- wannan ne ya kisa wannan ya ce "Ah, ba shi ba wannan ne wannan ya ce aka rasa meye kuka je wajen annabi musa cewa abin da kuke bukata a bayyana muku wanda ya yi wannan kisan kai annabi musa ya ce to allah ya ce ku yanka saniya Mm.
sai suka faɗi wannan magana cewa a tattali zuna huzu'a yanzu ka rike mu a abin izgili shi yasa wato an zarge su da izgilin da suke da maganganun da ake faɗa musu daga wajen Allah da cewa ba sa gaggawar biyayya ga abin da aka faɗa musu daga wajen Allah Mm.
sannan kuma aka zarge su akan kashe rai wadda ba daidai ba da kuma irin ayar da aka nuna musu yadda aka ce idan suka ɗau wani ɓangare na saniyan nan suka bigi wanda aka kashe zai komo da rayuwarsa ya faɗi ma waye ya kisan ya kashe shi ala abul aliyati abul aliyati ya ce awanu da da aka ce awanun annasahu bainal bikr wal wa- harim wadda take matsakaiciya tsakanin budurwa da tsohuwa wadda ita ba a ce budurwa ba ce ita kuma ba a ce tsohuwa ba ce
faqi'un Ah, sabi da aka ce faƙin a cikin gista ai safi wanda yake tsarkakakke
la zalulun da aka ce la zalulun ai labin billah al'amalu aiki bai kaskanta ta ba
tusiru larda da aka ce tusirul arra laysa bi zalulin ai ba wadda take abin kaskantawa ba ce da za a ce Tusirul arda.
tana mo- motsa ƙasa tana yin noma
wala ta'malu fil za ta ardi.
aiki a gona musallamatun min al uyubi ba wani lai- ba wani aibi a cikin ta shine ma'anar musallamatu
la shiyata ba wani farfari a cikin ta yanda aka ce fatsin nan gaba ɗayan jikin ta fatsin ne Mm. bayada ya wato shine bayaru shine shetu din safara da aka ce safra in shita sawadu in ka so Sauda'u.
ka iya cewa baka ce wa yuqalu safara akan ce a fatsi fatsin ta yiwu da aka ce fatsi fatsin ana nufin baka ce ta yi kuma ya zamo ana nufin ah, wato fatsi fatsin ce gaba ɗaya
ka qawlihi jimalatun sufur kamar yadda ubangiji ya faɗa a wani wajen jimalatun sifu raƙuma ne waɗanda suke baƙaƙe in qadda ji mujahidu mujahidu ya fassara sufurun ɗinnan da cewa baƙaƙe ake ne na'am faddara Faddara ta tu, yi talabtu ko ita- ƙarga saɓani
babu wafati Musa wa zikiri fi ba da babu ambatar wafatin annabi Musa salawatullahi ala nabiyina wa alaihi wa ala baqil anbiya wa zikirin da ambatansa da ambatan annabi Musa ko wafatin حدثنا يا ابن موسى حدثنا عبد الرزاق يا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Mm, Abu Hurairah ce أرسل ملك الموت إلى موسى عليه an aiko السلام mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa alaihi wassalam eh an- wato da mala'ikan mutuwa da shi annabi Musa فلما جاءه سكه yayin da mala'ikan mutuwa ya zo wajen annabi Musa zai karɓi ransa to sai ya kwaɗa masa mari
فرجع إلى ربه wato sai idansa ɗaya ya tsiyaye ba sai idan mala'ikan ɗaya ya tsiyaye ba sai ya koma wajen ubangiji ya
فقال ce da ubangiji أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت ubangiji ka aike ni ga bawan da baya son mutuwa wannan bawan naka baya son mutuwa قال ارجع إليه sai ubangiji ya ce da mala'ikan mutuwa koma wajen annabi musa فقل له ya ce da shi يضع يده على متن ثور abinda zai ya ɗora hannunsa a bayansa فله ما قد يده za a ba shi كل شعرة سنة shekara guda da duk wani gashi da hannunsa ya rufe in ya rufe gashi ɗari nan gaba zai shekara ɗari a duniya in ya rufe gashi ɗari biyu nan gaba an ba shi zai shekara ɗari biyu a duniya
قال أي ربي sai annabi musa ya ce ya ubangiji ثم ماذا to in na gama wannan shekarun fa me kuma za a yi قال ثم الموت A- an ubangiji ya ce da sha sai ko mutuwa ba za a baka aika wanzu a duniya ba ba a taɓa barin wanda aka- ya zo- ya wanzu a duniya ba yadda ake faɗa manzo ne ma da na lima sharin min qabli kal khuld afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut
قال sai a- annabi Musa ya ce فالآن to ai in ma haka ne gwamma in mutum yanzu in huta gwamma in mutu yanzu ma in huta
قال sai Abu Huraira ya ce فسأل الله Annabi Musa ya roƙi Allah ya kusata shi daga ƙasa wadda take tsarka don a binne shi a cikinta domin ɗaukaka ta ko da gwargwadon jifa da dutse ne.
قال أبو هريرة رضي Abu الله عنه Hurairah ya ce Allah ya ƙara dagare shi.
فقال رسول الله صلى Wato الله عليه anan sai nuna وسلم hadisin marfu'i ne. Wanda daman da ko da a baya da aka bar shi haka to za a ce marfu'un hukuma.
Na'am.
Inda wannan magana ce da ta wuce a ce Abu Huraira ya faɗa ta gaban kansa. Dole sai ya samu madogara a wajen faɗa. To anan ma sai to fili ya bayyana ma- mai faɗa.
Mm.
Wanda shi ya bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya koma marfu'un lafazan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لو كنت ثم da a ce ina wajen لأريتكم da قبره na nuna muku kabarinsa إلى جانب الطريق a gefen hanya تحت الكثيب الأعمري ƙarƙashi tudu wanda yake mai jan ƙasa wato rairayin da yake jaja
قال ya ya ce فأخبرنا معمر عن wato an ce همام a kusa da ariha ariha garin da yanzu ake kira jeriko akwai wani tudu ja wanda ake cewa wai nan ne kabarin annabi musa Ah, ake cewa wai nan ne ah, kabarin annabi musa to allah daidai masa ne ko wannan din ne inda kabarin annabi musa yake ko ko ba a nan din ba to kala abdulrazaki ya ce وأخبرنا معمر عن همام ya قال ba mu حدثنا أبو هريرة labari daga Harun رضي bin الله عنه أن ya النبي صلى الله ce عليه وسلم abu huraira ya يوم da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan hadisin da ya gabata حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال a abu huraira Allah ya kare da gare shi ya ce استب رجل من المسلمين ورجل من wani mutum اليهود daga musulmi ya yi zagegeniya da wani mutum daga yahudawa an فقال ce shi bai yahudan ko finhasu sunansa a finhasu to فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين sai musulmin ya ce na rantse da ubangijin da ya zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa halitta gaba ɗaya في قسم يقسم a cikin به rantsuwa da ake rantsuwa da shi فقال sai اليهودي mai hudun ya ce والذي اصطفى shi موسى على kuma ya العالمين rantse da ubangijin da ya zaɓa annabi musa bisa halitta فرفع المسلم عند ذلك يده sai mu- musulmin ya ɗaga hannunsa a yayin nan قال أبدام اليهودية ya kwaɗa wa mai hudun mari فذهب اليهودي إلى النبي sai mai صلى الله عليه hudun ya tafi da وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama فأخبره ya ba manzan Allah الذي كان من labari da abin da ya أمره fi tsakaninsa da wannan musulmi faƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuhayyiruni ala kan ku musa ce za ku fifita ni akan annabi Musa fa inna nasa yas'aquna domin mutane za su suma a ranar alkiyama fa akunu awwala man in zamo ni yufidu ne farkon wanda zai farka fa idza musa ba dishin bi janibil arshi sai ina farkawa sai in ga annabi Musa yana rike da gefen al'arshi fala adari akana fi man sa'iqa sai ya zama in kasa ganewa shi annabi Musa yana cikin waɗanda suka suma inda Allah ya bada labari fasa ikaman fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah fa To afamin yana cikin qabli wanda ya farka kafin ni aw kana mimman istasna ko ko yana Allah cikin wanda aka ce illa man sha'a Allah mm
wato ya zama kenan suman da ya yayin da aka yi tajalli ga dutse sai ya zamo aka yi masa sakayya da cewa kenan a lahira ba zai suma ba in ya zamo fuskar ta biyu ce ta- tabbatacciya to حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال aba huraira Allah ya kare da gare shi ya ce قال رسول الله manzala صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce احتج ادم وموسى a annabi adam da annabi musa sun yi jayayya tsakaninsu wato wannan ya kawo hujja wannan ya kawo hujja فقال له موسى wannan an samu sabani tsakanin malamai haka din ya afku ne tsakaninsu da jikunansu مم.
wannan an ce da jikunansu ne ba abu ne wanda ke mai nisa a ikon Allah tabaraka wa ta'ala kuma ai dama an faɗa su annabawa rayayyu ne a cikin kaburburansu ko da bayan wafatin su suna nan a rayayyu tunda wanda ba su kai isu ba ma shahidai an faɗa wala tasbanna allazina qutilu fi sabilillah a amwata bal haya inda rabbihim yurzaquna wanda kuma ai annabi gaba yake da shahidi Eh, bayan tsakanin annabi ma akwai siddiki shi kansa gaba yake da shahidi bayan annabi ma akwai siddiki don Allah cewa ya bai illa rasulahu la kama allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina sannan aka ce wa shuhada'i sannan aka ce wa salihin أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وأولئك الذين أنعم الله عليهم من- من النبيين آه، من ذرية آدم وما حملنا مع نوح ومن- آه، ومما هدينا واجتبينا وأن ينون شواء أكوي صديقي wato tsakanin ma wanda yake annabi da wanda yake shahidi نعم to
فقال له موسى annabi musa ce da annabi adam انت ادم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنه kai ne adam da kai abin da aka ce kakkai wannan ya sabauta aka raba ka da aljanna فقال له ادم sai annabi annabi adam ya ce da shi انت موسى الذي اصطفاك الله من kai ne صالحين musan da Allah ya zaɓe ka ya ai fifita ka akan mutane da baka manzanci وبكلامه kuma ya zance da kai ثم in تلومني nasana a tuka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka bi quwwati wa kun min ash-shakirin khudh ma ataytuka kun min ash-shakirin
ثم تلومني على امر قدر علي sannan duk da wannan matsayi da Allah ya baka baka gano cewa an kaddara min sai na yi laifin ba ka zo kana zargi na akan abin da Allah ya kaddara sai na yi قبل ان اخلق kafin ma a ce an halice ni Allah ya riga ya rubuta sai na ci a daga wannan bishiyar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu ya ce fa hajja حاج على adam موسى musa مرتين sai annabi adam ya rinjaye annabi musa har guri biyu
حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi abbas ya ce wato wannan hadisin sai ga zahirinsa akwai kafa hujja da kaddarar Allah akan abin da ya afku ko da ba daidai ba ne amma malamai suka ce ba a cewa za a yi aiki da zahirin wannan hadisi Ah, wannan shi annabi Musa da annabi Adam wannan abin da ya fi tsakaninsu ba a wannan ba alam ne na wannan duniyar ba Ehen, tunda a rayuwa irin ta wannan duniyar ai ba su haɗu ba bayan annabi Adam da shekara dubu nawa ne kafin a haifi annabi Musa ko annabi Nuh ko annabi Ibrahim tsakaninsa da annabi Musa ai da nisa to a shi yasa wannan haɗuwa ce wadda take barzahiyya ehem barzahiyya shi yasa tana da nata hukuncin amma ana wannan rayuwa ta duniya ɗan adam ya aikata abin da ba daidai ba ya ce zai kafa hujja da cewa yau ai Allah ne ya kaddara to ya yi kuskure babba Ehem, eh, Allah da ya kaddara amma ya ce masa kai ya aikata Ehem, kai ya aikata ta yi ya ce yau ai ya zai abin da Allah ya kaddara ba sai ya aikata ba aka ce ko kaɗan ya ƙoƙari ya ga ya bar zunubi yadda aka ruwaito daga shawabin ƙarin jilani allah ya ƙara da a gare shi yake cewa so da yawa manyan mazaje manyan waliye in aka yi magana ƙaddara ta allah sai su kasa ta cewa amma ni na samu wani matsayi da ya zamo jadaltu a ƙadarar haƙƙi bil haƙƙi abin da yake Allah ya ƙaddara amma sai in tsaya in ce to ai kun haka Allah ya ce ai shi yasa a koyaushe dai koda za ka yadda dole ne musulmi dole ne mumini ya imani da cewa ba wani abin da zai afko sai abin da Allah ya ƙaddara to amma a koyaushe ka ringa dubo umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shine maulama shu'aba da tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa cewa wanda a cikin ku Allah ya kaddara ba makawa sai ya aikata zunubi to fala ya qarabannahu illa wa huwa bakil aini hazinul qalbi a to kada ya da ya aikata wannan zunubin sai ko alhali idanunsa na kuka zuciyarsa na cikin bakin ciki in yanda idan da a ce ai dan adam zai asara ta same shi Allah ne ya kaddara ko ba Allah Allah ne ya kaddara amma za ka ga yana ɓacin rai da wannan asara to ai asara da ta afko a gare shi da saba wa Allah ta fi muni daga a ce wani bala'i ko ta musiba ta same shi wanda ta raba shi da wani abu na duniya domin ko saba wa Allah abin da yake raba shi da shi ni'ima madawwami yana raba shi ne da wani bangare na ni'ima madawwamiya ko da dai ba ce ai saban Allah fita ne daga addini ba amma dai ya raba dan adam da wani bangare na ni'ima madawwamiya shi yasa ko abinda aka raba ka da shi wanda yake madawwami ai shi yafi ka tsaya ma kai bakin ciki a kansa ka damu a kai fiye da abinda aka raba ka da shi wanda iyakarsa nan duniya wani abin ma in an ma a duniyar ta yi ma ba morarsa za ka yi ba nan ba morarsa za ka sai ka ji an ce mutum an kwace masa fili to wanda ya amma yana ta bakin ciki wani filin nan zai miliyan biyu zai miliyan uku to amma yanzu ta yi har ya gaba rayuwarsa bai amfani filin wani abu ba sai dai a ce ya mutu ya barwa magana to abinda za ka amfana kai a kanka amfana madawwamiya to ai wannan ne ya kamata in za ka rasa shi ko kaga ka rasa shi kai bakin ciki a kai shi yasa da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama ne alamar bawa na kirki ko na gari sai ya ce yanzu idan ka aikata aiki kyakkyawa kana munna da haka in ka aikata aiki kyakkyawa da Allah wanda ya tambaya ce kwarai ya ce idan ka aikata abin da ba mai kyau ba wajen Allah kana bakin ciki akan haka ya ce kwarai ya ce to alamar cewa kai mummuni ne na gari domin wanda zai aikata saban Allah kuma ya dawo zuciyarsa ta karkata ga wannan ai na yi cuta amma ga kuɗi sun taru me aka rasa to wannan alama cewa ba imanin yadda ake bukata a zuciyarsa da da imani a zuciyarsa to ko da ya yi cutar zai dawo kuma yana ta tunani yanzu wannan fa na jawo kaina kaza ko da dai ga abin kayan aka duba wasu akawun ko ya buga za a nuna masa akawun ga kuɗi sun yi sama amma kuma yana tunanin to yanda ya ko daidai ne wajen Allah ya zama wannan ya ɗauke masa hankali wanda irin wannan ai shi ke hanawa gobe a ce za a sake wannan amma wanda duk zai saba wa Allah amma kuma yana munna yana tinƙaho da wannan a zuciyarsa cewa shi ya iya gobe ai ya zai sake hakewa zai sake hakewa haka to
da sana musaddadun da sana husain ibn numairin an husain ibn abdurrahmani an sa'id ibn jubairin an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal abdullahi abbas Allah kare da gare su yace kharaja alaina annabi sallallahu alaihi annabi wasallam sallallahu alaihi yawma wasallam ya fito gare mu wata rana qala yace uridat alayya al-umam an nuna min al'ummu wa ra'aytu sawadan kaseeran wato naga wani annabi ba kowa tare da shi Allah Mun ga wani annabin kuma da mutum ɗaya mun ga wani annabin da mutum biyu haka dai haka dai har na ga jama'a masu yawa saddal da ta ufqa toshe sassa faqila hadha musa fi aka ce da ni qaumihi wannan annabin musa ne tare da jama'arsa wannan fiɗin mai ma'anar ma'a ce kamar ta qur'ani ce ta ulhulu fi umamin qad halat min qablikum kamar ce ulhulu ma'a umam wannan ma kamar an ce haza musa ma'a qaumihi
babu qaulillahi ta'ala babu faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala فضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون الى قوله Ah, ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo misali ga wanda suke mummune su gane idan ne mutum ya tsaya ya aiki kyakkyawa na kirki ba da za a yi Allah ya tozarta wannan aikin shi ya sa bawa wanda yake mummune ya ƙara dagewa wajen yin aiki kyakkyawa a duk inda ya aiki kyakkyawa ko da a cikin lalatattun mutane ne to sai shi Allah ya rubuta shi.
Mm.
sai Allah ya rubuta shi cewa ya yi kyakkyawan aiki Allah ya kawo misalin da matar fir'auna Aha, ah, wannan misali ne ubangiji ya kawo ga mummunai don a nuna musu cewa cuɗanya da kafirai ba za ta cutar da su ba matuƙar dai ta kama dole sai an cuɗanya in cuɗanya da kafiri ta kama dole to kana mummuni kakka ɗauka wannan cuɗanyar da kai da kafiri za ta cuce ka a imaninka Ah, shi ne aka kawo misalin halin ita asiya 'yan muzahim matar fir'auna
wa kana min alqaniti haƙi zuwa faɗinsa wa kanat min alqaniti ita wannan mummuna ce amma kuma gashi ta tsinci kanta tana auren mafi kiyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine fir'auna ahan ba to zai zamo ta a zuciyarta ta koma ga Allah a, ta ba da gaskiya lokacin da annabi Musa ya rinjaye a kan matsafa ta ce ta ba da gaskiya ita ma da ubangijin annabi Musa da ubangijin annabi Harun da fir'aun ya gano ta musulunta shi kenan sai ya sa aka ɗaure ta aka yi turke aka ɗauro da nonanta da wannan turken wannan nonon ma haka kafafunta ma aka ɗaure haka sai ya zamo tana reto da nonanta da kafafunta su suke rike da ita kuma a cikin tsananin zafin rana ya zamo duk sanda masu yi mata azaba suka kawo sai a samu mala'iku duk sanda masu misa- masu yi mata azaba suka kau daga wajen ko wanda aka sa gadinta suka kau daga wajen sai mala'iku su zo su rufe ta da fuka kuma wannan wata ƙarin isra ce gare mu kar ka ɗauka don wani bawa na Allah ya faɗa cikin wani hali wai ko don Allah ba ya son sani yanzu wannan da ake aiko mala'ikun su yi masa- su yi mata inuwa mala'ika ɗaya ma in aka tu aiko shi ya kwance ta zai iya kwance ta ko ba zai iya ba zai iya kwance ta eh mutum nawa za a sa sirin jayi mala'ika ɗaya Ehem, ehem, mutanen duniya gaba ɗaya ba su isa su tarki mala'ika ɗaya ba ehem, to ballanta na iyaka masu gadin na ta amma tare da haka allah ya kyale ta a cikin wannan ba, hukumar saboda a ƙara ɗaukaka matsayinta so da yawa akan gama bawa na allah da wani abu wanda ba su ake ba ba don kome ba don a ɗaukaka matsayinsa shi yasa dan an ga wani wani abu ya same shi ka dauka dan bai da matsayi wajen Allah ne ta yana da matsayin fiye da yadda duk ake zato amma Allah ya nufi ya ɗaukaka shi ne to حدثنا ابن جعفر حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال ah, Abu Musa Ash'ari yace Allah ya Allah kare da gare shi قال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كمل من الرجال كثير an samu dewa daga maza da suka samu cika ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون da amma a mata wanda suka samu cika kaɗan ne akwai Asiya matar Fir'auna ta samu cika ومريم بنت عمران sai Maryamu ɗan Imran ita ma ta samu cika وإن فضل عائشة على النساء hakika wato a, aka ce ko da yake an ce sun samu cika to amma ka ɗauka wannan yana nufin su annabawa ne Na'am.
domin zancen da ya fi ƙarfi shine gaba ɗaya ba a samun annabi wanda za a ce mace ne mace ba ta taɓa yin annabta ba Ehem, a, illa iyaka akwai ruwa rarrauna daga imamu ash'ari cewa ai a cikin an- mata akwai wanda aka ba su annabta wanda har aka lissafa guda shida da sai da hawa'u da saratu da uh, mahaifiyar annabi musa da kuma uh, wa- wato hajaru da kuma asiya da kuma maryamu to akwai kauli da cewa waɗannan matan guda shida dukkaninsu annabawa ne amma dai zancen da ya fi shi ne gaba ɗaya waɗanda aka aiko maza ne wa ba asalan karka illa rijalan nuhi ilaihim Aha, ko yuha ilaihim min ahlil qura na ƙarshen suratu yusuf ko Aha, shi yasa mai badul amali yake cewa wa ma kanat nabiyyan qad unsa wala abdu wa shakhsun zufi ali to وإن فضل عائشة على النساء ah, kuma da aka ce su wayannan su ne suka sami cika haka nan ba wai yana nufin a ce in ba su ba a- ba wadda take waliya a cikin mata ko siddiƙa ko shahida ana samun waliyai a cikin mata ana samun siddiƙai a cikin mata ana samun shahidai a cikin mata wurin shauti jani radiyallahu ta'ala anhu yace ta yiwu mace duk wani mukami ma na walittaka ta iya samu sai dai matsayi ɗaya shine kudubi a kubul jami wannan ba za ta yi a ce mace ta samu ba saboda wanda yake kudubi akwai abin da a koyaushe a hadara yake tsaye da shi no wanda ko wani abin da yake tsaye da shi ba zai afku- ba zai yiwu a ce ya zo a halin ba a cikin tsarki ba shi yasa mace ko dole a rayuwa za ta zama a wani lokacin ba ta cikin tsarki ya inda haza shawun katabahu Allahu ala banati adam yace sai dai kamar sai da Fatima ita da yake an ce gaba daya batulu ce wanda ma'anar batulu in ji wasu shine cewa ba ta jini a gaba daya allah ya ɗauke mata yin al'ada irin wadda mata suke ya sake cewa akwai ruwaya wadda take karfafa cewa to ita sai da fadima ta samu wannan matsayin na kurbaniyanci bayan mahaifinta sallallahu alaihi wasallam to wannan falla aisha ta hakika fifikon sai da aisha ka fadalin sari Allah ala sa'ir ya sa a bisa ali sauran mata kamar fifikon tuwo ne akan sauran abinci
babun ya aka ce su larabawa suna ɗaukar sarido mafi ɗaukakar abincinsu kuma a wajen ƙoshi ba abincin da yake kawo a ƙoshi irinsa yayin ya fi kowanne ah, kawo ƙoshi na'am to kuma su larabawa an ce da suna da wata al'ada cewa tuwonsu haɗawa ake da nama yan haɗawa ake da nama to eh, to ah, yadda wani yake faɗa ne izamar hunzo ta adimuhu bilahamin ka zaka amanat allahi saridu yayin idan gurasa ta ji nama to ai an samu saridu cikakke ko to babu a babu Inna Qaruna kana min hakika, qawmi Musa.
a Haruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihi ya zalunci ya nuna izza da izza a kansu al'ayata karanta ayar har ƙarshe an ce shi ƙarun ɗan yasura ne yasur ɗan ƙahas ƙahas ɗan lawi lawi ɗan yaƙo a musa kuma shi ɗan anna- ɗan imrana ne imran ɗan ƙahas shi yasa a shi ƴaƴan ammomi ne kenan a kakansu duk ɗaya to latanu'u latusqilu ya da aka ce wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ma na tanu din tana nauye an an bashi taskoki dewa wanda mabudin taskokin ma jama'a masu karfi ba za da kyar za su iya dagawa mabudan ma kawai jama'a masu karfi da kyar za su iya daga mabudan qala ibn abbas Allah Abbasin yace wal quwwati la yarfa'u al usbatu min ar-rijali wato ulul kuwa ma'abuta ƙarfi a jama'a daga mazaje ba za su iya ɗauka wannan mabuɗan na taskokin ƙaruru ba
yuqalu al farihina haka ce farihina mari- farihina la tafrahina la la yuhibbul farihin marihina masu karsashi wanda koyaushe abin duniya ke ɗauke musu hankali Ehem. wato wanda ake cewa ai duk mai hankali damun ba zai zama irin wannan ba saboda me saboda duk irin yadda abin duniya ya zo hannunka inda hankali za ka yi tunanin cewa lokaci ɗaya kaɗan ne ko dai ya tafi ya bakka ko kai ka tafi ka bar shi Mm.
to me za ka yi farin ciki da abin da ba makawa sai an rabu Mm.
in ba ta sa'a ba sai ya tafi ya barka wanda wannan ya fi ɓacin rai ma ko in kuma ak- ana ganin a ai ka yi sa'a sai ya gama taruwa kuma sai ka tafi ka bashi Eh, sai ka tafi ka bashi sai ya kuma shine yadda mutane biyu yake faɗa ne a shaddul gammi in dai fi sururin ta yakana an husahibu huntikala ni a duniya ni a rayuwata ba abin da ya fita min da hankali ko abin da ya fi bata min rai irin munna ko farin cikin da zai zo amma kuma ya zamo shi mai munnan nan ko mai farin cikin ya tabbatar zai rabu da wannan abin da yake munnan da shi ko yake farin cikin da shi to wai ka annallaha mislu alamtar annallah ma'anar kama an ce baka san cewa Allah ba yafsiru rizqa liman yasha'u wai shi ne yake shimfiɗa arziki ga wanda ya nufi ya shimfiɗa gare shi yake kuntatawa ga wanda ya nufi ya kuntata masa yuwasiwa alaihi wa yudayyiqu yakan yarwata ga wani ya kuntata ga wani
babu qaulillahi ta'ala babu fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ila madiyana akhahum shu'aiba mun aiko dan uwansu shine shu'aibu zuwa mutanen madiyan
ila ali madiyana an aiko shi zuwa mutanen madiyan yana madiyana baladun domin madiyan din sunan gari ne da ke bakin ah, wato baharul qurzu shine ah, red sea
wa misluhu was'al qaryatan was'al qaryata Uhum, misalin wannan da aka ce was'alil qaryata wato majazi ne da hasku kama an ce wa ila ahali madiyana na'am wa ila ahali madiyana nan ma kama an ce was'al ahalal qaryati Hmm. was'al al-ira ko was'alil ira yani ahalal qaryati wa ahalal iri yana nufin mutanen garin da ma'abuta wannan ayarin
wara'akum zahiriya wata hasbuhu wara'akum zahiriya lam yaltafitu ma'anar ilayhi wannan ba su waya ba ba saurara ba
yuqalu ana cewa idza lam yaqdi hajatahu idan bai biya bukatar wanda ya zo wajensa don neman bukata ba zaharta hajati ka mai da bukata ta baya baya ka mai da bukata ta bayanka a a- ka mai da ni baya ka mai da ni baya qala saboda abinda aka mayar baya shine ba a ta tasa ga ɗa- ga tsarin dan adam abinda yake gabansa yake kula da shi amma in ana baya ba ba sai za a kula da wanda yake baya ba buhari yace al-zuhriyu an tahu zama aka da batan batan aw an tasaziru bi Allah ke kira zahiriyu shine ka riki dabba tare da kai ko sarka da za ka ringa neman taimako da wannan a wato kamar abin da yanzu ake kira mai safaya ya zamo ga za ka yi amfani da shi ga wanda kake amfani da shi to kuma sai ka ce ba za ka riko irinsa ko da wannan zai lalace ko wani abu ya same shi sai ya zamo ga wanda za ka ci gaba da shi- amfani da shi na'am shi yasa zahiriyo ana amfani da shi a matsayin ma'anar da ake amfani da kalmar safaya a yanzu na'am Mm.
makanatuhum wa makanuhum wahid Ah, wa- wa- wa- wa- wa ya komi imalu ala makanatukum to da ce makanatihim da makanihim duk ɗaya ne
ya wato ganau matsayin to ya ganau ya ishu ah, da wa ya komi imalu ala makanatukum inni amin da aka ce ka Allah ya ganau fiha ma'ana ya ganau ɗin kamar ba su taɓa rayuwa ba a wajen an yi sa an shafi
ya asu ya hazanu ya yi as ma'anarsa ya hazan baƙin ciki
asa a hazanu a asa me zai sa in bakin ciki fa kaifa asa ala qaumin kafirin
wa qala hasanu Hassan al-Basri yace innaka la antal halimur rashid da mutanen Annabi Shu'aibu suka ce da shi "Oh, wai kai a ganin ka kai ne mai haƙuri wanda ya sanya za a yi istazi'una bi sun faɗi wannan ne suna izgili da shi Annabi Shu'aibu magana ta su ba wai ta fito bane ta yabo ta fito ne ta izgili kai ka ganin ka kai kanka kake kai ne mai- mai haƙuri ka sanya za a yi rayuwar duniya kai ka sanya za a samu mafita bayan su a iyaka ganin su hangen su bai san komai ba su da suke yi su suka sani kamar yadda a koyaushe duk wanda yake bin hanya ɓatacciya musamman in hanyar tasa tana kai masa dangane da rayuwar duniya to gani yake wanda bai san yabo wannan ba bai san yabi irin wannan hanyar ba ai bai san ma ya rayuwa take ba shi yasa har yake tsayawa yake ta wahal da kansa mutum ya tauhar da kansa wai wai kaza wai kaza ka saki jiki kawai duniya duniya ce to ya ahem. da Allah da sun tashi eh, ko da qala sun- mujahidun to mujahidu yace laikatu laikatu alaikatu al'aikatu kazzaba ashabu laikat qira'an nafi'u da aka dauke alhamza
yawmu zillati fa lahu azan azabu yawmi alayhi dhulla ila lokacin da azaba ta rufe su to tashi ba qawli la ta'ala
اللهم صل على سيدنا محمد